بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السرقاء والنسافية ta talata sha biyar ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam alif dari hudu da arba'in da hudu daidai da sha uku ga watan tara shekarar dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen uda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin daura da muke yi يلتاف العلاج بالرقى من الكتاب والسنة yin magani ta hanyar addu'o'i da suka tabbata daga alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya a jiya mun tsaya a shafi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi kuma shafi na tamanin da biyu a jerin giyar ainihin wato hada littafin baki ɗaya muna nan a al'amur zani inda ma yi mana bayani dangane da hukuncin yadda mai lafiya mara lafiya ya kamata ya kasance da shi wanda zai wa mara lafiyan magani kowannen su akwai matakin da ake so ya kai na imani da gaskiya da yaƙini da sakankancewa da tauhidi a cikin zuciyarsa gwargwadon yadda waɗannan ababe suka samu gwargwadon yanayin yadda maganin zai yi tasiri a jikin mai lafiya muna fata Allah madaukakin sarki ya dace da mu mun sai da malin ke cewa wa qad ajma'a al-ulama'u ala jawaz ar-ruqa 'inda ijtima'i thalathati shurutin hakika malamai sun yi tarayya akan halaccin yin ruqya yin amfani da wasu kalmomi ko dai daga alƙur'ani ko dai addu'o'i daga bakin manzon Allah inda ijtimai salatati shuruqi yayin da sharuɗa guda uku suka haɗu anan yake da kyau jama'a kowannen mu ya tsaya ya lura da kyau ya kiyaye waɗannan sharuɗa din ya ma haddace su al'ula na farko sharaɗin yin ruƙuya jama'a sharaɗin farko أن تكون بكلام الله تعالى wannan ruƙuya ɗin da za a yi wa mutum addu'an da za a yi ya zamto ta kasance da sunayen Allah da zancen Allah madaukakin sarki au bi asma'ihi ko ya zamto da sunayen Allah ne ake nema mutum lafiya au kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko zancen manzonsa sallallahu alaihi wasallam jama'a kun yi sharɗin farko kenan babu maganan alan karakawas ba maganan kanka ya ilu banga ya ilu ya kaza kaza waɗannan dukkanin su galibi wasu al'arwahi ne alkhabitha ma'ana sunayen wasu shedanu ne ake kira ake tawassuli da su wajen samun lafiya galibi tunda mun sani muka bincika tarihin malam Usman dan Fodiyo yadda kasar Hausa take a da yadda ake da harkar tsafi tsaface tsaface da neman taimakon aljanu da harkar abubuwa irin irin tsibbace tsibbace irin waɗannan to da zanto da zancen Allah ne misali kamar yadda ya tabbata hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mishi yadda wanda ya je wani ƙauye suka sauka mutanen ƙauyen suka masa rashin mutunci suka yi musu ƙauyenci suka hana su ainihin masauki sai kunama ta ciji shugaban sarkin garin aka ta neman magani ba a samu ba ka wajen amfani ne kuna da mai maganin shi muna da shi amma sai kun ba mu lada za mu kuma magani ya karanta mishi fatiha yana tofa mishi a wannan wurin nan take ya warke suka dawo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kaji kaji kaji manzo Allah ya ce wa ma yudrika annaha ruqya wa ya sanar da kai cewa fatihan nan magani ce an gane wannan ma'ana manzon Allah ya tabbatar da shi akan wannan aiki nasa to kaga wannan da me aka yi da zancen Allah ne a Qur'ani mun gane wannan ko kuma ya zamto da sifofin Allah kamar yadda zaka za mu zo karanta a gaba yadda zaka ce a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadi ko a'udhu bi kalimati llahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a duka kamar yadda ya tabbata a ainihin wato hadisai jama'a ina fata mun gane wannan kenan yana da matukar amfani jama'a ya zamto mutum yana amfani da waɗannan ko kuma sun zo ne daga zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar lokacin da ka gani gyambo sai ka ce ne bismillahi turbati ardina bi riqati ba'dina yushfa saqimuna bi idni rabbina sai ka shafa mishi a wannan wurin insha Allah ta'ala nan da nan wannan ciwon zai warke an gane wannan kaga wannan daga bakin aka koya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sharadin farko kenan الثانية شرط نبي أن تكون باللسان العربي والنرقية دلائي ومتكو الدعاء تزمت دلالتشي أو بما يعرف معناه من غيره كوكما يزمت دونياني amma kuma yaren ya zanto an san wani yare ne kun gane wannan ma'ana wanda ke faɗa din yana fahimtar waɗanne kalmomi yake faɗa misali inda hausa ne ina nema maka lafiya da sunan Allah madaukaki wanda shine mai waraka shine mai ba da lafiya ya Allah dan kuduranka dan ƙarfin mulkinka ya Allah dan soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ina roƙonka da sunayenka kyawawa da sufofinka mafiya kamala Allah ka bai wa wannan bawon ka lafiya Allah ka cire mishi abin da ke damunsa wai ba fita wannan kowa ya gane ko to ya halatta a rubuya da wannan mun gane kafin jama'a yawwa kenan abin da ake nufi ko dai ya zamto da larabci ko kai idan ba ba yarabe ba ne amma zancen da za ka faɗi ran kowa yana iya fahimta mun gane wannan yawwa amma abin da za a zo a dinga wata wallan keluwa a dinga faɗin wasu kalmomi ta bane mai bana da baya ta mai bana da yanzu ya gana ne ke faɗa to ka gane akwai matsala ke an gane wannan an magana ce ta ai wani yare ne wanda ku ba ku ganewa amma ya addu'a ce to ka gane yanzu kokanci kenan da ba hukunci bane ai da an ji kuma da an gane kuma da an fahimta Allah ta'ala ya samu dace dan haka duk waɗannan su kulle ba sa daga ciki dole ya zamto da yaren larabci ko da wani yare na musamman wanda ana fahimtar wannan yaren Allah ka fahimtar da mu ثالثا نقول أن يعتقد mutum ya kudurta a ransa cewa annan ruqya la tu'athiru bi dhatiha cewa ita kanta wannan addu'ar da ka karanta din ba ita bace kadai mai yin tasiri mun gane wannan ko da addu'ar ana yi wa mutane suna warkewa to amma ita kanta addu'ar ba ita ke sa a warke ba ba ita bace mai yin tasiri bal bi qudrati ta'ala sai dai addu'ar tana yin tasiri ne da ikon wani da ikon Allah da ƙarfin mulkin Allah da kuma ƙaddarawar Allah jama'a mun gane wannan yawwa wa ruqyatu innama hiya sababun min al-asbab ita ruqya din addu'ar da zaka yi ita sababi ne daga cikin sabubban da ke sa bawa ya sami lafiya idan an nema masa lafiya daga wajen da zancen Allah subhanahu wata'ala ko da zancen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'a mun gane wannan ko yawwa ولهذه الأهمية البالغة saboda wannan abu mai matuƙar muhimmanci ne ikhtasartu qismar ruqa min kitabi sai na sai na cire ko na takaice ɓangaren addu'o'i na neman lafiya daga cikin littafi na mai suna al-dhikru wad du'a'u wal ilaj bil ruqa min al-kitabi was sunnah sai ya ciro shi daga cikin wannan littafin sai zanto ya yi shi littafi ne mai zaman kansa shi ma kenan akwai addu'a akwai mene al-zikru akwai al-ilaju bi ruqa al-zikru din shine hisnul muslim an gani al-zikru din shine mene hisnu al-muslim وزدت عليه فوائد نافعة إن شاء الله تعالى sannan a cikin wannan littafin na arruqa din sai na ƙara masa wasu fa'idoji masu muhimmanci da izinin Allah maɗaukacin sarki kamar yadda Allah ta'ala ya so. Wa as'alullahu azza wa jalla ya ce ina roƙon Allah magwayi maɗaukaki bi asma'ihi husna da sunayensa mafiya kyawu wa sifatihi ula da sifofinsa maɗaukaka an ya ja'alahu khalisan li wajhihi karim ya sanya wannan aiki wannan rubutu da zai yi ya sa na yi ne domin neman fuskarsa mai girma wa an yanfa'ani bi kuma ina roƙon Allah ta'ala ni kaina da na rubuta wannan littafi Allah ya amfanar da ni shi wa an yanfa'a bihi man qara'ahu ya Allah ka amfanar da dukkanin wanda ya karanta wannan littafin da wannan littafin aw taba'ahu ko ya buga shi aw kana sababin fi nashrihi ko ma ya zama dalilin da ya sa wannan littafin ya yaro mu ma insha Allah in Allah ya sa in Allah ya taimaka sai mu samu ladan ko muna fatan mu mu zanto mun yi ikhlasi insha Allah wa jami'al muslimina da kuma dukkanin musulmi baki daya innahu subhanahu waliyyu dalika lalle shi madaukakin sarki wanda sarki ya tabbatar masa mai karfin iko ne akan haka madibincin yin haka ne wal qadiru alaihi kuma mai iko ne a kansa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin salatin Allah da aminci su tabbata ga annabinmu muhammad wa ala alihi da iyalan gidansa wa ashabihi da sahabbansa zarata wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako الفقير إلى الله تعالى مبقاتي تلك زواج الله سعيد بن علي بن وهب القحطاني الله تعالى يجعلها يا قلت وجه لتابي أران شاة قوس قوات شدة شكرا تدبو ليا ددري هدو دبو مشاغل شكرا نوكي ليو يزمنا لا منا لنا أربعين دبو شكرا نوكي لنا أه؟ شكرا ثلاثين كيلو kaga littafin ne ya yi musu daga cikin yan nan yan bana muka yawanci ya yi musu Allah ya sa kan da alkhairi ilaju sihiri yadda ake magance matsalar sihiri tsafi tsafi kulun moto yadda za ka magance wa kanka ka magance wa iyalanka da sauran al'umma musulmi waɗanda karatun ko kuma sababi na yin bayani zai kai zuwa gare su mun gane wannan malam yace al-ilaj ilahi liz-sihr isman magance sihiri na Allah da Annabi kamar da wani cewa na Allah da Annabi ma'ana yadda ake magance sihirin Allah da Annabi isman hanyoyi ne guda biyu mun gane wannan tayyib sihiri yana da kyau kafin shi wannan karatun da Allah mu dan yi bayani wani aka ce sihiri me ake nufi da shi shi za mu me shi yawa shi mai kauce hanya ka kama hanya zai daga wannan ma'ana wasu malamai sun yi magana akan haka an gani yace abin da ake nufi da kalmar sihiri shine ka juya abu daga halin asali da yake zuwa ga wani yanayi sura mummuna ko sura da ta saba wannan yanayi wannan a lura ke ina fata an gane wannan kamar yadda malami suke bayani wannan littafin littafi ne na malam wahid ibn abdussalam bali as-salim al-battar للتصدي يوا في التصدي للسحرة الأشرار أتكنسا يا كاو مغنغنم مالمين تيوا أنغان وانا يا كاو مغنغنم تيوا لمالمين dangane da abin da ya shafi ainihin wato bayani game da menene asalin shi kansa sihiri din mun gane wannan da bayani game da cewa menene bokanci menene duba yaya rukaye suke yi wajen yin sihirinsu yaya 'yan duba suke yi wani hanya suke amfani da ita duk ya yi wasu bayanai da yawa iri daban-daban an gane wannan ko to wannan yana daga cikin abin da ke da muhimmanci jama'a idan mutum ya zo yin abu ko ya zo karanta wani abu na addini to yana da kyau kwarai da gaske ya zamto ya san ma'anar wannan abin da yake son ya yi bayani a kansa an gane wannan ko zan karanta mana wasu koda kwaya uku wasu malamai suka ce abin da ake ne mai kalmar sihiri a lugar larabci shine suka ce as-sihru kalmar sihiri na nufin amalun yuqarribu fihi ila ash-shaytani wa bi ma'unatin minhu kalmar sihiri na nufin wani aiki ne da ake yi domin neman kusanci zuwa ga shaidanin aljanu da kuma neman taimakon su an gane wannan to su aljanu su za su koya wa shi bokan abubuwan da zai yi wanda su za su zo zuwa gare shi sannan kuma idan sun zo din su yi kuma su faɗa mishi yaya zai yi wajen ya nemi taimakon su su je su cutar da wanda za su cutar mun gane karatun na wannan definition ne da malam allahi ne akwai malam yana ce mishi al-azhari أكيد التاسع سا لسان العرب لسان العرب يكاوتشي وأصل سحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره أي أنها رشي ذاك السحر أنا نفهم كتنزى أبو لك حقيقة ننسى زوا غبي سابان أبو بيك أبي أنقان ونا ابن منظور وانا شيء من لسان العربي تشيوا فكأن ساحر لما أرى الباطل في صورة الحق شيء mai sihiri yana canza abu ne daga sura mai kyau ya mai da shi mummuna ko daga mummuna mai da shi mai kyau ala ghairi haqiqatihi a bisa tsarin da yake na haƙiƙanin sa na asali an wajhihi ko daga fuskar sa ai ai sarfi ya canza wannan abu jama'a ina fata an gane wannan wasu malamai suka ce kamar malin shagir shi kuma daga ibn aisha yake cewa larabawa sun sanya wa sihiri suna sihiri ne li'annahu yuzilu sihhata ila al-marad saboda yana iya canza lafiya zuwa rashin lafiya zuwa ciwo an gane wannan ko ibn faris ɗaya daga cikin manyan malamin lugha a cikin littafin sa maqayisul lugha shi ma sai yace abin da yake da kalmar sihiri tana nufin إخراج الباطل في صورة الحق mutum ya fito da wani abu na barna mummuna amma ta fuskar mene ta fuskar kyau ai duk wanda zai je a bashi wani abu maganin karfe ne maganin kaza ne a zahiri ana ganin kan wannan abin yana ne yana yi amma kuma asali ba yi yake ba kamar an rufe gidanka ne an maka wayo an nuna maka abin ta bayan gida to tunda ana amfani da su shedanu wajen wannan abin to su shaidanin akwai wani abu da suke yi don ƙoƙarin tabbatar da wannan abin don ya zanto ya rudar da mutane su ma su ji cewa sun nazu da wannan abu an gane wannan ko wannan ta'arifin malaman ainihin wato lugha kenan an gane wannan ko amma a islahin malaman shari'a idan ka ce as-sihru kamar yadda aka rawaito daga Fakhruddin Razi Allah ta'ala ya kansa yana cewa السحر في عرف الشرع سهري قصافي أيار شريعة مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته shine ya keɓance dukkanin wani al'amari wanda yake yanayin faruwar abin koyayye ne ba a yi shi sai ta fuskar da mutum baya ganewa sai ta hanyar yaudara za a ɗan maka wannan sukulli a ɗan ɓadda sawu yadda ba za a gane da aka yi ba kuma abu ne wanda yake yi wa mutane gizo an san gizo ko shi ne abin da kamar mafarki ne kana ganin shi amma kuma ba asalin yadda yake ba an gane wannan ko wa yajri majra tamwiya wal khida yana gudanuwa ne irin gudanuwa ne da zaka ga yana habaka ko kuma ka ga ya an yi wato ya halinci mutum an canza gaskiya ta kuma mene ƙarya an gani ibn qudamah al-maqdisi shi kuma yake cewa abinda ake nufi da sihiri jama'a huwa aqdun shine dukkanin wani kulle-kulle wa ruqa da dukkanin wasu surkulle zantuka na baki an gani surkulle na baki wa kalamun da wasu zantuka ya takallamu bihi wanda ake yin magana da shi aw yaktubu ko abin da za a rubuta shi aw ya aw ya'malu shay'an yu'athiru fi badani mashhur ko ya kulla wani abu wanda zai yi tasiri a jikin wanda aka yi wasiri au qalbihi ko zuciyarsa au aqlihi ko hankalinsa bin ghairi mubasharatin lahu amma abin zai faru ne ba tare da kana iya runguma abin kana gani shi ba mun gane wannan tasiri sihirin yana aiki amma kai akan da za ce maka nuna shi ba za ka iya nuna ba mun gane wannan sai ce walau haqiqatun kuma sihirin nan yana da hakika tabbas akwai shi faminhu ma ya qutulu akwai sihirin da ke yin kisa akwai neman labari ya ce a can bama jihar ina maiduguri lokacin ya taɓa raka wani abokinsa an tashi shi a ofis an canza masa wannan ofisin shi kuma yana son a mai da shi wannan ofisin ya ce mishi zo ya raka shi da allah zai tafi wani abu ne faɗa mishi inda rashi ba ya tafi wani gari da ake ce ma ungur soye to a wannan garin ko wannan ƙauyen daba daba ne na matsafa in ka je nan waɗannan su ake suka kisa ne da ya je bayyana ka ce a mu aikin mu kisa ne kawai inda ka zo na kisa ne mu zani amma wannan na suwa ne ka je waje ka je wajen suwa ne yace kana son a haukatar da shi ne ko me kake so a ce a mu ba ina son kawai ne a canza shi daga wurin ne ce ba aikin mu bane je kauri kaza ne har sai da ya je asalin inda za a yi masa wannan aikin yana zuwa da yin gayan karanta yin shi to kaza za a bayar kawai amma ka je wannan abin aiki a riga an gama kana zaune takardar ka za ta zuwa hannunka da sa wanda aka kawo wajen gaba ɗaya da bai fi ɗan kwanaki ba aka ƙara rubuta wata takardar aka turo cewa an canza wannan wurin aiki an mai da tsohon sihirin kenan akwai aboki na wanda ya bada labarin cewa akwai wani babban navy na soja a gidansa ya zauna lokacin da ya je maiduguri wata rana sun fita cikin dare ya ce mishi zo karaka ne ba ma cikin dare karfe biyu dare suka fita daga cikin maiduguri suka kama hanyar ba suna zuwa wajen wannan bokan suka zo da ya ce abokinsa ne ya laifi a wurin aiki kuma an riga an yi fayin kes an rubuta shi a cikin fayil an ajiye an nada kwamiti da za su zo su yi bincike a kai interrogation ko da yake cewa a zo a bincike shi a ji yayi sannan kuma a zartar da hukunci a kansa da yake same shi sai ce mishi wannan yaron ya fita ya ba mu gobe sai ce a ba ku kai a gaban sa shi ne na zai na kallon ikon Allah yace to me kake so a yi yace shi baya son abu kowa komai abin da yake so kawai takaddin da ke akai wannan abin shi yake so kawai a cikin a cikin a fayasin ana gobe za a yi wannan zama cikin daren wallahi da yaje wannan bokan da yaje wani kulumbuto ko sai ga fayas din gaba ɗaya shidar sun kwaso fayas din sun kawo shi sai zai miƙa ma mutum ya ce shi gashi nan duba gani cire wanda zaka cire ya duba ya zazzafa takaddun da ke ciki gaba ɗaya na wannan abu ya aje a gefe ya bada fayas ya ce to a mayar da yawan kulumbuto kawai suka ɓace sun koma inda suke washe gari aka zo wajen magana bincike ogan nasu ya gama zama an sitin kwamiti an kawo fayil a aji aka buɗe fayil aka bincika ko ina wallahi ba wannan ne to kai yaro ya ba nufin da yi ko za ka zo kuma sharri in ka bata wani lokaci kawai aka yi tsaki kawai aka aka aka aka aka ainihin wato gaji shi wancan uban na shi aka ce da Allah ka cikin mutane wani kai ne ka abinka wannan na buga mana misali ne don ku gane yadda sihiri yake a matsayin bala'i na fata an gane wannan so ya wuce duk inda kake tsammani jama'a kuma duk inda sihiri ya yawa ba za ka taɓa ganin mutane suna zama lafiya ba don kullum wane ya za a iya zalunci wane ne ya hau kan wane wani zai je ci bashi sai a mishi wani sihiri ya bashi ba ka isa kai magana ko me ya karɓa hali ba kuma ni zo tambaye ka ba ka isa ka hana ba akwai tsari irin wannan na na eh ba zai iya magana ka gani a gani bai gware ba to kun ga jama'a kun ga yadda wanda ya imani da sihiri ka duba yadda ya kai ka gane wannan kuma sun kasa gane cewa wannan abin yana yin tasiri da mene da izinin Allah ta yiwu ita matar da yake nema din tana yawan afka so ko da an yi sihirin a jikinta ba zai kama ta ana samun irin wannan da yawa kuma wallahi duk macen da kaji aka yi maka sihiri akan ta kawo ta sihirin nan ana nan zai lalace wata rana kuma daga ranar zaman ku ya tsari ko kun haifi cikin duniyar nan wallahi ta barka ana samu da yawa ko ba samu ana samu so sihiri musiba ne jama'a shi yasa da zarar an samu kaya a cikin mutane to barna ta riga ta faru wani kawai yanzu ko sana'a ta kana yi kana an samun riba kana an tashin kuɗi an ni gama an samun ka gidan top dama na zo ne maka bayani sai fa ka tashi tsaye sai ka ce abu ne eh wai sai ya tashi tsaye sai fa ana ɗan yi fa ana abubuwa yanzu ka san mutane wa mun ji ana yi din amma akwai hanyar da shari'a ta ba da dama a yi ga sunan muna karantawa addu'o'i ne ka tsaya ka yi wa kanka domin samun kariya domin samun rigakafi daga kada sihirin ya same ka jama'a mun gane wannan so sihiri ya wuce duk inda kuke tsammani jama'a wa min wa ma yamrudu akwai sihirin da ke sa mutum rashin lafiya wa ma ya'khudhu rajula an imra'atihi fa yamna'u wada'aha akwai wanda zai za a yi wa matar mutum ya kasa saduwa da ita ba ya ce sai ya aure ta ba ya aure ta ma ga yadda za a yi zama auren sai je wajen wani boka a jiya kulla sihiri sai zama bari ma ya kusantar matar ba da ya fuskanto matar zai kwanta da ita sai gaba su ta yi lafa shikenan sai zama kamar hanji ka gaba wannan shikenan a haka a haka a ta neman magani a buga na a buga ta sai to a raba auren yana kuka tana kuka haka za a raba wannan auren wanda kuma yake son nata zai aure ta karshe ci ba na gaya ba ba ba ni wasa ne sai gwari ya bada magani an sha mutu ya ce ni wasa ne mu wasa ne Allah ya kiyaye mun gane wannan wa minhu ma yufarriqu bayna al-mar'i wa zawjihi akwai sihirin da ake arba tsakanin miji da mata wa ma yubaghidu ahaduhuma ila al-akhar akwai sihirin da za a yi dan wani yaje yana kin jinin wani yana da kiyayya matsananci tsakaninsa da wani aw yuhabbibu bayna ithnaini ko ya kulla wata soyayya tsakanin mutane guda biyu wanda da babu wannan irin soyayya tsakanin su jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dashi daga jama'a kun ji to sai ma ne yace ta'arifu sihir ta'arifin kalmar sihiri yace huwa ittifaqun bayna sahirin wa shaytan wata tarayya ce wata gamayya ce da ake tsakanin shi mai sihirin da kuma shaytanin aljannu على أن يقوم الساحر بفعل بعض المحرمات فإذا شواشي والنبوكا كو الأندوبا زي أيكة وانا أيتي نهرم لشركة لألا تكون شيكم وانا الجنين يمسى أبن ديكسو أو الشركيات كو أبوه لشركة لألا في مقابل مساعدة الشيطان له وطاعته فيما يطلب منه wajen abin da ya shafi saboda shaidani mai taimaka masa ya ma shaidanin biyayya akan abin da yake neman mai bukata a kansa shi yasa za a ce to a kawo farar kaza a kawo mai wake wake akwai bakar a kawo bakar akuya a kawo mai kaza da kaza sai ka ji sai wani nau'i na musamman zaka ji an kawo yankan da za a je a yi kuma za a ce ma kada fuskanci gabas in za a yanka a kalli yamma ai ka san samu matsala ko kuwa ko kuwa lokacin za a yi yankan sai mutum ya cire kayansa akwai wanda in ɗan siyasa ne sai ya ji an masa wankan jini jini wallahi jariri za a yanka a ɗaga kan yaron haka jinin yana kwarara a jikinsa bayan ya gama wannan wankan jinin sannan a zo a yi masa dauraya aka yi masa dauraya daga nan kuma sai ya wanka sannan sai a tafi kuma cikin mutane shi zai ga kwarjini da soyayyar mutane da kaza da kaza duk dai abin ne wa duniya ne ran da kuma shekara hudu suka kare ƙarshen tika tika tik shi kenan wani Allah ga dama zai sa ya yi hudun ya maimaita hudun ya maimaita hudun ya maimaita hudun ya maimaita hudun ya maimaita kabari ya kare yau kasan da yawa ya abuja ko wani tun da aka fara majalisa yake can ya yi hudu ya maimaita hudu ya ƙara hudu ya juya hudu ya koma hudu ya koma sai kabari shi aikin da ya fara bai taɓa kawai sai mutuwa kaga wannan Allah yana son shi da zai gaya musu kenan an so shi a duniya an nuna mar duniya an bashi duniya amma kuma a lahira ba shi da rabu ko nan ƙara da rabu daga ran da mutum ya mutu kuma azaba fa ilal abad ba yankewa to ina amfanin wannan Allah ka gani mu jama'a ina fata an gane wannan wanda ba za mu zarfa magana a ciki ba amma dai ina na yi dan mana menene yawwa dauraya ne mana irin yadda za mu dan fahimci me ake nufi da sihiri kuma nau'o'i ne iri daban-daban kamar yadda muka ambata yanzu akwai wanda zai yi ce kawai shi yana son ne kawai wani ya matsa mishi a sa mishi wani ciwo sai a sa mai ciwon kafa ko ciwon hanta ko ciwon zuciya ko wani makamancin wannan wallahi malam akwai matar da aka yi ta a zariya nan a zariya na zo da minta lafiya lafiya je karo aure ita amaryar da ta zo tun da ta zo wajen ta fara shi lafiya a shi wani kadangare aka je aka samu jangwala baya aka tsitsira mishi allurai ta ko'ina a jikinsa har cikin idan shi kuma yana da rashi aka yi da ba zai mutu ba aka yi aka ɗaura asirin gidan da ta zo illa ta rufe tana je ana ciccika mata allura ta ko'ina a jikinta matan nan bala'in ciwo take ta yi ba inda ba a je neman magani ba an je ingila an je ina ne kai kashe da dole sai ta kuma gidan iyayenta kai iyayenka kuma ka kai kuwa gidan miji sai ya zanto shi yana wani gidan daban da amaryarsa su tafi london ne su tafi india ne su tafi ina ne ana tafanta ma wallahi malam ran nan aka je aka duk maganin aka yi bai ba aka ne wani malami mai rukuya yanzu ya fara mata rukuya yana mata rukuya sai sun yana samu ana samun sauki yana mata rukuya yana mata rukuya ku san yadda Allah ya al'amarin sa ran da abin ya kare aka ba ta magunguna ta sha na wanka da sarace da waye ran da Allah ya kaddara irin ya kare an mata karatu kenan kawai tana zaune a gidan bayan malam ya kawai ta ji wata guguwa ta zo gidan gida ba irin babban gida wanda yake kafin ka ga iska ma ya iza wani ma aiki eh kawai ana zuwa malam kan wata iska ta zo kawai ta rikito da silin ta fasa wani silin kawai sai ga kadangaren da ya faru yana faduwa kawai sai irin ta ya bude ta fara gani sai ta ga wannan kadangaren ta kira kanin ta ya gani aka ɗauki wannan kadangaren aka je aka zazzara ƙarfi da abin da aka sa a jikin shi waye wa sihiri ya kare a take a lokacin suna tare da mai gidan wacce ko ta hauka shi ita wani ciwon ta gari har bidiyon abin an yi an yi yaɗa da yawa idan da Allah wasu ba su gani ba idan wasu kuma sun taɓa sun gani so abin ya wuce duk inda kuke tsammani jama'a musamman bangaren mata yanzu duk inda boka yake mata sun san shi ai mai aikin kaza ne ai mai kaza ne ai mijin nan naki baya miki biyayya wallahi ki gama miki da shi ne kawai sai abin da kika ce gashi na ana kai ga boka yana duk muna tare da su tun da baka san su ba ai boka san su ne yawwa sai dai matan sun baka labari to ta ji wajen wani an mata aiki wai sai shi ai addu'a zai yi gashi na abubuwa irin wannan daban-daban jama'a to sharrin yana nan a cikin ma'adan gari dole ne sai ka tashi da addu'a kare addu'a daga alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na neman kariya sannan Allah ta'ala ya kare ka jama'an fahimci wannan alaikum salam haka yake kwarai da gaske yawwa kuma yana da kyau a nan min nafilatul qawl in ambata mana ba abin mamaki ba ne idan mutum ya je wajen boka ya ce mishi daga gari kaza ka zo kuma kaza ki tafi da kai kuma yau da safe ma kaza ka karya da shi mota iri kaza ka hau kafin ka zo kaza da kaza ba ka sani ba eh kamar na kasuwa ma akwai da ke sai da zobuna ko zobunan soyayya zobunan kaza da kaza zobunan mallaka waye waye to ya tashi wani boka ne ya zuwa kasuwa ne kaga wannan ya kamata a hana shi ya kamata a kama shi hukuma ta hukunta shi saboda yana bata mutane imanin su kauyawan mutane suna zuwa hada yan bindin ma ka san wani soko ne wani wawa ne wato jahilci masifa ne jahilci bala'i ne Allah ka raba mu da jahilci ina ƙara nana ta magana jama'a kullum duk wanda ya je wajen boka ko wajen wajen wani mai sihiri ko ko dan duba ya je wajen shi ne ya yi masa abin da Allah ya kasa yi mara illa iyaka take nan kun yarda wai saboda Allah ya kasa mishi in ya roki Allah Allah ba zai iya ba to bari ya ji wani mutum ya mar to ku sani jama'a ku sani buka ko da ba shi da wakili ko ba shi da dillaliya mai yawo tana turo shi kwastomomi ko ba ta da wannan to yana da wasu shekalin aljanu da ke kai komo a cikin ku daga lokacin da mutum ya kama hanya zai jojo wani boka jama'a bukan yana hada baki ne da asalin shaidani da Allah ya wakilta ka da shi kowanne mun yana da shi manzo Allah ya ce ma minkum min ahadin illa wa lahu qarin ko illa ma'ahu qarin babu wani ne daga cikin ku nan face a tare da shi akwai shaidanin aljanna da Allah ya yanci ku tare tare kuke rayuwa ko da shi na tare da kai sai wani ya ce wala anta ya rasulullah manzo Allah hadda kai ya ce kwarai wala ana hadda ni إلا أنني أعانني الله عليه فأسلم سيدني ألا يأتي بكيننا ويا مسبتا فلا يأمرني إلا بخير بايا أمرتا تالا كوميسي الخير to yau lokacin da ka tawo ka mu hanya zuwa gidan bokar shedanin aljanin shi ya su maza su je su tambayo labari a wajen wancan nan uwan naka shedanin zai ba su labari ya ranka ta kaf sai su faɗa abokan kafin ka ƙara so magana ta ƙari makashinka na na gindinka magana ta ƙari kana zuwa sai ci maka ai daga wuri kaza kake ga abin da ke tafe da kai ai a gida ma kaza ne ai wani ma ya ma kaza rana kaza ga watan kaza wancan shedan da ke tare da shi ne ba shi labari kai wani birge ka an gane jama'a duk ƙarya ce kawai kun gane hanyar yanzu to hanyoyi ne ake amfani da su iri daban-daban na yaudara an gane wani karatun jama'a in ba wai an zo yin shi akan abin da ya shafi harkar bokancin bane ba za ma ka iya gane ba Allah na gaya maka akwai aboki na wanda suka je wajen abu ne ya mata akai akai a ga wannan abu a kasa kai a je wajen malam wani ya ai shi ne kadai zai yi yadda za a ga wannan abu shi ko bai yi imani da sihiri ba yace to amma ni ma sai na ji na ga me yake a wajen sai na ji ga kwaf suna zuwa faɗa musu daga wuri kaza kuke sun dan yi accident a mashin sun zane za su yi ai kuma za mu akan mashin a daidai wuri kaza da kaza duk bayan ya gama to shi abokin yana da ya tashi zuwa yana zuwa aka ji ana zama abokin yana yana bayani sai ki tukar da aka kursi bokan yayi yayi yayi a bejuwa sai ya kaza yake to kai munafiki kai munafiki wannan ba zai yi aikin nan ba sai wannan ya fita wannan munafiki ne fita munafiki to billahi da shi da ya fita sannan ya yi yan dabarun da zai yi amma yana wurin abin ya yiwuwa na ba an gane wannan jama'a so akwai abubuwa iri daban-daban irin waɗannan to ka gani
bukan Mm.
ya masa bayani akan za a nema mata magani aka tura shi je domin ya nemo wani abu eh kamun ya dawo an zo an yi amfani da ita yana dawowa da ya duba ya ga alamun kamar an yi amfani da ita zai tada hankalin shi suka ce mai ne suka bar kafin duka ka gani ai kaga ya kai mata har gida haka ne jama'a kuma da yawa daga su boka yana mazana tare a madadin a madadin wannan din sai su je sai su me sai su yaudare su yaudarowa sai su je su yaudari matar ita matar ta je wajen neman a yi mata kaza a yi mata kaza sai su yaudare ta in ta je su ba ta wani magani da zai wani wani shi ana kawai sai ya buge musu ita kawai su gama amfani da ita ba za ba ta gane ba za ta farka ne kawai ta ga ta ganta a wani yanayi sha ba ko ba ko ai kaza da kaza ne mata waye to bokayen nan kuma akwai su a cikin maza akwai su a cikin mata galibi wanda kaji an ci ai wani mai bada magani in dai ba a samu tarihin wani wanda ya je koyi bada magani nan ba to boka ne ko mai bada maganin gargajiya ne shedanin aljanu ke wanke masa ido suna nuna masa abubuwa daban-daban eh Mm-mm. ai ka san wani abu ne duk abin da ake yi na wani zaiba na wani wani wani zoban eh, menene a a ban da wannan ina maka maganar zoban tagulla ko zoban eh, me sunan shi azurfa wanda ke kare mutum daga sharri wani an- wani abu za ga yayi jajawur ko za ga yana juyawa a hannu ko wani abu duk yawanci tsaface tsaface ne to yawancin mutane kuma Allah ya riga ya gaya mana a Qur'ani wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawan mutane ba sa imani da Allah dodar face sai suna dan hadawa da shirka suna shirka saboda ko ko da kasu mutane su bari ba za su dina ba. saboda san duniya riga da musu ido. haka Allah ya dinga rarrashin manzon Allah yace wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutane ko da ka so su yi imani ba za su yi ba an gani ba za su bi ka ba ba za su yi imanin ba an gane wannan so in za mu ce za mu ba da labari yanzu anan kowa yana da abin da zai iya faɗi an gane wannan kamar yadda wani ɗan uwa a nan kwanakin bayan ya sai wata mota irin motar su ne wannan eh, me ake G5 da ake dan safara ana ɗiban kaya ana kaiwa kuje da sauransu ya ji ya sayi motar kawai sai ya ga wasu takardu a annabi wani hatimi ne da wani abu aka bada shi wannan mai maganin karfe in dai yana tare da kai ba ka taɓa yin hatsari hatsarin mota ba Mm. an kukulle wannan an sa a can wannan an sa a can da shi muka zo muka warware muka ga me ke ciki wani ya ce je ya kona wani kuma ya ce ni mabarin ajiya matsayin hujja ko kuwa haka ake jama'a abubuwan da kake gani ana faɗa jama'a wallahi gaskiya ne ba ƙarya ba ne wani duk abin da zai yi sai ya ji an duba mishi sai ya ji an mai sihiri to ba kama yi sihiri ba ka yi canfi ma an ce ka yi shirka da Allah ballantana wanda ya je yi tsafi ko wani abu canfi ba ba ka baje wajen kowa ma kana canfa kaza ne kawai kana canfa kaza a ce maka wannan abin ka yi shirka da Allah ballantana kuma wani abin daban Allah ka shirye da mu. Da haka jama'a yana da matukar amfani ya zanto cewa mun kula da wannan abin da ya shafi wannan sihiri. Allah ta'ala ka yi mana tsari da sihiri da masu yin sihiri. Allah kuma ka tsari mana imanin mu ka fahimtar da al'umma hanyar da take daidai ka dawo da su zuwa kan tafarkin ka tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To malam yace al-ilahi ilahi bi ismani hanyar da ake warware sihiri na Allah an gani to hanyoyi ne guda biyu القسم الأول كشي نفرقه ما يتقي ما يتقى به السحر قبل وقوعه yadda mutum zai yi ya bai wa kansa kariya kafin sihirin ya zo ya same shi mun gane wannan kafin sihirin ya zo ya yi ya sami mutum kana tsammanin wani zai yi maka sihiri wani an ce na bin shi ko kuna mu'amala da shi ko an baka wata kujera a lokal gamman miyagu sun yi yawa suna ganin kai din nan ustazu ai baka ce ta ciwon kujerar ba ko kuma ciyaman baya jin maganar kowa sai kai in ka bada shawara an fi ɗauka shawarar ka to ka shirya kai wani wallahi har limanci masallaci billahi la ilaha illa huwa har limanci a masallaci wani sai ya je an mai tsafi an mishi wankan magani an mishi wankan kaza an ce shine zai zama liman ka darajar fa ai akwai samun girma a ɗaukaka ai wani kawai shi yaga shi ne yanzu a gaban nan ya zo na yana jawabi ana saurare shi kawai komai na duniya duniya ne bane na'am a da ya ce an yi masa magana da limanci a kan kaza eh na shiga zaria ranar sunday mm sai aka ce bismillah ma da sun ce a bismillah sai limamu ya ce a in ya shiga bana jefe shi ba ka gani kwarai da gaske so abin ya wuce da inda kake tsammani wannan tafiya ne ba ta ce kuskure wanda ya ce ko limamu da ma ba wanda ya isa ya sallah ka gani kowa sai sanin shi a gida
eh sai kuma
ka gane wannan mana sai yayi kun gane al'amarin da kuke gani ya wuce duk inda kake tsammani sai dai in baka je ni ina ganin rufawa ne ina yin eh, kamar jam'i ne kawai ana shafa ana wuce amma in za a bada labarin jama'a za a bada labari mai tada hankali shi ne yasa da kawo muku aya kawai da baku formula wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun Allah ne mai faɗa mafi yawan mutane ba sa taɓa yin imani da Allah a mai kafa sai sai suna haɗa da shirka yanzu akwai wanda kasuwanci zai yi shago zai buɗe sai ya je an yi wani kulumboto an haɗa an binne laya an yi waye an yi waye da yawa wanda muke ganin su matasa ne masu kuɗi da yawa wallahi suna da boka ne ki musu zafi ko a garin nama akwai su da yawa barkatai so kada kullum ya zanto burin ka wani ya samu kaza ya zai ka bangin da zai samu sai ki bar kai amma ba a da akwai matsala ba in ka matsa sai ki maka to amma akwai kaza da kaza da ake yi kai da ka ya fara maka bai zaka je kai ba zaka iya ba ina to kai ta zama talauci Ah, kai zaka ta zama da za ka fama da talauci eh kwarai da gaske akwai wannan abubuwan haka ne so ba wannan abin jama'a dole ne dole ne jama'a mutum sai yayi da gaske a rayuwar nan wallahi sai ka yi da gaske musamman wannan zamanin namu za ka gina imanin ka sai ka yi da gasken gaske Allah ta'ala ya samu dace to a nan jama'a nake son in mana wannan abin da ya kamata jama'a kun ga wannan hanyar da ma zai karanta mana to ya zama ma kowannen wajibi a kan shi ka rika yin abubuwan da zai taimaka maka wajen samun kariya kafin ma an maka sihiri ko da an maka sihiri in Allah da ba zai kama ka ba ko kuma idan ma an yi sihirin yanayin yadda ake so cutarwar ta kai to ba ka yi ba zai rage ma abin karfi iyaka karfi misali ana zan haukatar da kai ne sai zan babu hauka sai dai wani lokaci hankali kai dan gushe ina kana kunce a gida ko wani abu wanda kuma in kana wajen mutane abu ba zai bayyana cewa ga shi da gida mun ba akwai wanda mun sani akwai a garin nan ne manyan mutane ne ran da aka bashi babban ofis ran da ya shiga yanzu na kujeran tun da ya fara rashin lafiya sai da sai da kuma ga Allah bai taɓa yin lafiya ba saboda akwai waɗanda ke son wannan ofis din sun ce kuma ba yadda za a yi shi ya kai wannan matakin suna ganin ma saboda gaskiyarsa in ya kai wannan matakin su sun tashi aiki kai in kare muku zance ko shugaban ƙasa Buhari yau bilalabi ba a haji shi ta ba sai ran da ya ga mulkin nan ya yi kundin ya zama lalahu wa la alaihi to ran sai ya kai a lokacin mun aka yi kaza duk abin da ake yi bai sani ba da yake cewa bai sani nan ba jama'a da gaske ne bai sani ba ne wallahi bai sani saboda wasu ke juya shi da suka dama akwai wani daga cikin wanda ya gwamna a jihar Kaduna jama'a bayan ya fara zabe ya zo yana jawabi ga mutane ke ce musu kai mulki bala'i yace wato akwai mutumin da zai je a mai tsafi na tsawon wata guda ana tsafata wannan hannun ba zai gaisa da kowa ba sai kai ta yadda duk abin da ya nema a wurinka na kwangila ne na me sai ka mai in wani yake son ka sa a wani ofis sai ka sa wallahi to shi yasa kawai in baka shirya kariya na addu'o'i da abubuwan da ya kamata ba mulki ba naka bane wani babban ofis ba naka bane in za ka zauna masa rere kawai eh kawai ka zama jahili kai ina ai ka gama yaro fasa ka za a dinga yi kawai ana wucewa ya mutane ba sa tsoron Allah wallahi malam akwai wanda ko ciyaman zai je ya gani sai an mai tsari tukuna an mai wasu abubuwa kafin ya je ga ciyaman nan yadda da zan haɗa ido kawai ciyaman ya kalle shi in dai haɗa ido ka zo da kyau masu mulki shi yasa yawanci in ka zo sai sa ci kallon ka ba ka haɗa ido da mutane ka lura da kyau duk wani mutum ciyaman ne ko wane ne ko ba su gaisa da mutane ba duk wanda ya zo sai ka a wadanda wadanda sanin ku da ya sanin ku sai ya faɗa sanin ku saboda ya sani wani ba da alheri ke zuwa ba da gaisuwa to sai ta kazo da jama'a wannan haska ko muke yi Allah ya samu dace kwarai da gaske ba zai yiwu ba jama'a ba zai yiwu ba ai kasar da shi yasa muna cikin wani yanayin jama'a yadda aka ce shugaban kasar ku duba blamas cartoon duk sati in yayi cartoon inda ya shafi shugaban kasa za ga hoto ya dauka ya tsara kan kujera me yake nufi yau ko hoton ne ai mata shi ta fada ta yi bayani ta yi bayani aka yi ganewa ta ce ta mata shiga zagi kawai shi ke a wacce wani wurin kokwa a ce bature to if you can't beat them join ne magana ta kai Allah ka tare amma wannan zancen al'awwal na farko alqiyamu bi jami'il wajibat in kana so ka samu kariya daga sihiri tsafi duk abin da Allah ya wajabta maka na kai ka rika kokarin kiyayewa kana tsayuwa wajen yin shi wa tarku jami'il muharramat da kuma kauracewa dukkanin sabo yana ka samu kariya wa tawbatu min jami'i sayyi'ati da yawan tuba daga dukkanin zunubanka jama'a kun ji na farko abin da za ka yi kenan jama'a ka yi wata yin wannan gani Allah ta'ala zai kare ka saboda mai Allah yana kishin nasa haka ne azani na biyu al-ikthar min qira'ati al-qur'ani al-karim ka yawaita tilawan al-qur'ani ka zama mai yawan karanta al-qur'ani to za ka samu kariya daga sihiri da masu zafi za su yi ta yi kaga ka koge zo a ce ma tsaya shi kuma ya shiga ne a ashirye yi ne in ba haka ba in dai dauki allon karfan nan ma na banka wa mutum wannan wallahi sai ya yi gaba da shi amma tun da kaga koge zo malam shi ma ko wani abu ma wani abu kuma riya qur'ani ne kawai kana yawan tilawar qur'ani Allah sai kare ka bi haythu yaj'alu lahu wirdan minhu kullu yawmin ta yadda mutum zai sanya wa kansa wuridi na kullum ma'ana kullum in shafi ɗaya za ka yi shafi ɗaya amma kullum sai ka yi in izu ɗaya ne kullum izu ɗaya in izu biyu ne kullum izu biyu in jizu amma kullum za ka rinta ka karanta jizu amma an gane wannan ma'ana ana son abin ya zama tutur ɗoɗar kana yin shi ba yankewa abin da ke da wahala a wajen mutum amma kullum sun yi labarin siyasa kullum sun yi labarin neman dukiya kullum sai mun labari amma abin da zaka kula zaka kiyaye dukiyar da shi babu jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi الثالثة سينة أكو التحصن بالدعوات والتعوذات والأذكار بي وكنك كاريا تعني يوين ين الدعوئي والتعوذات دا الدعوئي من كاريا لترو والأذكار المشروعة da kuma irin zikirorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana daga wurin Allah wa min zalika daga ciki akwai fadin bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا رنك دك يا مسو كلهم أدنجي جماعة كلهم أدنجي هكذا يا رنك يتاسو إذا ما أبن يازم مش كمان كمان شروا يا أنت ما تنك كي كنك كلهم ني إذا ما سيكاي وانا أدوى سوء يسافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات في الصباح والمساء ككرنت ونن سوقك لسافي سوقك ليما إمام قال ونن حديث يجي قتلت إمام أبو داود da Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun ainihin wato fitar da wannan hadisi manzo Allah ya ce wanda ya karanta wannan sura da safi Allah ta'ala zai kare shi daga komai an gane kuwa in muka ce komai muna nufin komai ka ce hadda tsabi eh hadda shi hadda masharanta eh hadda su hadda masada eh hadda su hadda masu kan baka eh hadda su kowa ya shiga komai min kulli shay'in manzo Allah ya ce amma wani ya zauna ya wannan addu'an yana ganin hasara mun karanta wannan a dauran da muka yi na goron sallah ko a kawo sabaki wal masa da mun karanta mun fassara ba mu kada sai mun kara faɗin ma'anar amma da ku guje kana cewa ne bismillahi alladhi la yadurru da sunan Allah wanda la yadurru ma'a ismihi shay'un babu wani abu da ya isa ya cutar da sunansa fil ardi wala fis sama' a ƙasa ne ko a sama wa huwa samiul alim shine mai ji kuma masani wannan abin da zaka karanta ka nemi tsarin Allah daga sharrin dukkanin komai da zai cutar da kai to Allah zai baka wannan kariya ka yi da safe ka yi da yamma da yamma bayan la'asar sai ka yi ba sai magariba ta yi ba dan azkarin nasa yana karewa da la'asar ta yi wanda kai da safe ya kare aikin shi ya kare so in baka yi ba bayan la'asar din nan har zuwa magariba wani a wannan lokacin sihirin ke samun shi wani sai ce sai bayan magariba zai yi a'a abinda Allah ya ce wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fa fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda kaji kuma da Allah ta'ala ya baka da kansa yace kafin fitowar rana kai kafin faruwar ta ma kai kai ambaci Allah an gane la'allaka tarda domin tabbas zaka sami yardan Allah idan kai wannan cikin dare man ka tashi ka ambaci Allah jama'a mun gane wannan wato jama'a ku wallahi addu'o'i da kuke gani suna da tasiri na ban mamaki wallahi jama'a sai dai wanda dai ya sani ya sani wanda bai sani ba ko bai sani ba wa qira'atu ayatul kursi dubura kulli salat da karanta ayatul kursi a bayan kowace sallar farilla wani ya tabbata daga bakin manzon Allah cewa wanda yake karanta ayatul kursi a bayan kowace sallar farilla Allah madaukakin sarki ya masa alƙawarin shiga aljanna abin da yana shiga aljanna kawai mutuwa tsakanin wannan sallar da wata sallar abin da zai hana shiga aljanna mutuwa amma wani ana gama sallah ya daga waya halo halo eh ina zuwa ina zuwa ya sa tsakanin shi ya kama hanya fi yayi gaba ba ka muke yi ba la kiyaye la ya tsare in ka zo sallar jama'a ka zo sallar ne ko dai ka kashe wayar ka mudus ko ka sata a silent yadda ba vibration duk yadda aka yi kuma ka bar screen din turn on a haka kana iya ganin an kira ka ka kifa ta ana yi da sallah ka taɓa wayar ka sirri kenan ana gama sallah kada ka rika ce barka jawo waya za ta ɗauki maka hankali ka bari sai ka gama azkar ɗinka gaba ɗaya sannan ka ɗauko wayar ka in ba haka ba wallahi wayan nan ba za ta baka abuci Allah ba domin gadi ne haka muke wannan aikin ne Allah ya kiyaye to da karanta ayatul kursi a bayan kowace sallah ta farilla wa inda naumi haka nan yayin bacci an karanta hadisi Abu Hurairah ko wanda shedan yake zuwa dibar abinci a baitul mali karshe ya kama shi ke sai na kai wajen manzo Allah ya ce zan karantar da kai wani abu idan ka je kwanciya bacci da dare ka karanta ayatul kursi kafin bacci ba wani shaytanin aljini da ya sai kusa da kai Allah zai wakilta wani mala'ika ya dinka baka kariya har sai an waye gari safe ya je faɗa manzo Allah manzo Allah ka ji abin da shaytan ka ji abin da wancin shaytan bai faɗi faɗa mu yace sadaqaka abin da ya faɗa maka gaskiya ne wa huwa kadhub amma makarici ke da makarici kan yi gaskiya ko yawwa ba kullum bane zai zo ya shara ta to sai a lura in abin da ya faɗa hankali zai dauka sai a dauka Allah ya samu dace wa qira'atu qul huwallahu ahad da karanta qul huwallahu ahad ko wal mu'awwidhatayn da qula'uzai falaqi da nasi ثلاث مرات saukuku fi saba'i wal masa safiya da marici kana karanta wannan in safiya da marici kana gama asbahi ka gama azkarin ka gama tasbihin ka to ka tabbatar waɗannan abubuwan ka ka tabbatar ka yi ehe in ko ba kana so ka auka kan- ka auka ka auka kanka cikin cikin matsala ba shi yasa jama'a kullum za ga lafiyar mutum ma daban ne inda yana waɗannan abubuwan wallahi jama'a lafiyar jikinka ma kawai daban ce saboda ne ka rike alka ko ciwo ne baka da irin ya buge mutum fat din nan ko malami kada ka san irin wannan ciwon ne ai malami suna da yawa cikin mutane ko amma kafin ka ga irin wannan mummunan ciwon ya kama mutum yana da wahala saboda me akwai addu'o'in da ke ba mutum kariya daga cututtuka iri nau'i daban-daban kuma kana yi shi ne sirrin jama'a ba wani abu ne Allah ta'ala ya samu dashi na'am fi sabahi wal masa ka karanta wannan da safi kafin fitowar rana da yamma kafin faduwar rana wa inda naumi nan ma kafin bacci manzo Allah ya ce ayi a lokacin ne manzo Allah ke shafawa a jikinsa zai hada hannayensa haka guda biyu yana karanta yana tuba in ya gaba sai ya shafi kansa an gane bayan kai da fuska sai kuma inda ya biyo baya a jikinka ko ina da ina sai ka shafa an gane wannan jama'a haka ake so mutum ya yi mun ji wannan wa qawlu da fadin la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mi'ata marratin kullu yawm kullu karanta su dari manzo Allah ya ce wanda ya karanta wannan kowace karantawa ɗaya za a ba shi lada goma za a kankare mishi zunubi guda goma za a ɗaukaka darajarsa sau goma za kuma a ba shi kariya daga dukkanin wani shaidani daga dukkanin wani nau'in cutarwa har zuwa yammaci Allah ya dauki nauyi ba kariya zai sa mala'ika daya gaba daya a bayan baka suna ba kariya babu abin da yake same ka idza kana Allah ma'aka man takhaf jama'a na tambaya ne idza kana Allah ma'aka faman takhaf takhaf man babu la ahad in dai Allah na tare da kai ko da yaushe wa zaka ji tsoro duk wani wanda ka sani ba Allah ba jama'a fankan fayau ne wallahi fankan fayau ne shi da tsumma ma ya fi shi tunda tsumman nan yana ɗebo eh, datti yana ɗebo eh, na kusha kushi yana ɗebo tsutsotsi da waye sai cutar da kai amma mutum nan adam ba abin da zai iya maka ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ka dogara gare shi a wurare da yawa Allah ke ce manzo Allah ne wa tawakkal ala Allah innaka alal haqqil mubin ka kyalla mutane dogara ga Allah kawai kana kan gaskiya mabayyana wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi ka dogara ga wannan rayayyen da baya mutuwa an gane wannan yawwa ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله duk munafici ne munafinci kyale shi dogara ga Allah Allah ne maka magani shi wa kafa billahi wakila haka ne kai wato jama'a addini akwai daɗi Allah kashe maka addini Mm. to jama'a kun ji wal muhafazatu ala adhkari as-sabahi wal masa jama'a lokaci ya kore amma na kine sai mun kai gaba wannan yau ba zai yi a ce an kwana an kwana a cikinta ba ko kuwa ko a kwana kuna kuna in kuna gaggawa a kwana mutai to mutai wal muhafazatu ala adhkar as-sabah wal masa da kuma kulawa da abin da ya shafi zikirin safiya da maraice wal adhkaru alibar as-salawat da kuma zikirorin da ake yi a bayan sallolin farilla wa azkarun naumi da kulawa da zikirorin bacci wa istiqazi minhu da farkawa daga bacci wa azkari dukhulil manzil da zikirin shiga gida in za ka shiga gida ka ce bismillah kuma ka yi mai ka yi sallama shi ke ka samu kariya duk wani shaidani da jini ba zai shiga gidanka bayan ka yi sallama ka shiga in za ku kulle kofar ko da daddare ne jama'a kofar ɗaki ka za ka kulle ka ce bismillah ka tura ka sa sakata ba shaidanin aljin da ya sai buɗe wannan kofar ba shaidanin aljin da ya sai shiga ta wata taga ta kofar cikin ɗakin ka ne ba wanda ya sai shiga Allah ya sa mala'iku su ba ka kariya amma yawancin mun je kawai garam kaga kas mun sa kai mun dawai mun kuke mu samu kariya ina da sauran aiki billahi ya sauran aiki ko kudi ne kake ajewa ke sace ma in kaje zaka aje inda zaka aje kace kace bismillah ka aje ha ba wani shi dan ne sai zai to da kudin ya zai doka ya gani an gane wannan ai eh ko daga waya za ka yi abin an so in za ka daga ce bismillah sai ka daga baka san abin da za a faɗa maka ba baka san me zai yi baya ba amma da ka ce bismillah sai Allah ya canza zuciyan a cikin yan sakonni ya canza zuciyan wanda ya kira wanda ya bata maka ya koma wani abin daban ana san kowa san ba abin da fi karfin Allah jama'a mu zamto mun dabi'antu dabi'a irin ta musulunci mota za ka shiga bismillah ka shiga an gane wannan duk abin da za ka yi ambaci Allah an gani Allah ta ala ya samu dace yanzu wannan kuma ilimin tahbibi kenan ko sai ma ne ya shiga da cewa wa azkari dukhulil manzili wal khuruj minhu da kuma addu'ar shiga gida da fita gida aka ce in zaka fita gida in kace bismillah bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah me za a ce da kai kufita wa wuqita wa hudita sace da kai an baka kariya daga dukkan sharri an isan maka daga dukkan wani sharri sannan an cire da kai zuwa ga hanya mai dacewa in ka fitar da ka je ka saba wa Allah sai Allah ya hana kai saban sai ya canza maka da wani abin da ya fi alkhairi zuwa gare ka in yara su da makaranta jama'a koya musu addu'a nan su dinga kafin su gida sai sai ga ya fita ta tsallan shi yaran nan kakakakak sai ga Allah ya kare ya riga ya zai fita gida amma ka suna fita ya tsalle tsalle da wake wake kai kai ma wanda ka ci wuya a to in yaji ji ciwo aka ji ba ban ji ba in ya kare wa ya kare akwai ya musu addu'a jama'a su dinga addu'a mata kuna ji na ko yawa mata bayan Allah koyawa yara kuma ku dinga yi malin ya ci gaba da cewa وأذكار دخول المسجد أو وأذكار الركوب da addu'an hawa abin hawa kowane abu ne mota ce mashin ne jaki ne doki ne raƙumi ne kuma me kuma ko ba kai bane direba yawwa kaka ɗauka cewa sai kai ne kai za ka tuka za ka addu'a kana hawa yi addu'a an gani malin ya ci gaba da cewa ne wa du'a'i dukhulil khala'i wal khuruj minhu haka ne wace wal khuruji minhu da addu'an fita masallaci kai wato gaskiya jama'a shari'a ta gama mana komai ka zo ka kan bautawa Allah ka yi addu'o'i da zaka fita masallacin haka ne ce Allahumma inni as'aluka min fadlik Allah ina roƙonka ka bani daga falalarka Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim Allah ka tsare daga dukkan wani shaytan tsinanni in Allah ya samu kwanan ba shi kenan ba da abin da ka taba sai zama alheri a dinga yi jama'a yana da matuƙar muhimmanci wa du'a'i man ra'a mubtalan da addu'ar wanda kaga wanda ka jarabta kowace irin ba ka jarabci mutum sai yi aka yi mishi hatsarin mota yayi a'a ya faɗi ne ya zame ya kari a'a zazzabi ne a'a yawan atini yake yi zawo a'a menene da kaga wanda aka jarabce shi da wata cuta sai kai addu'a me za ka ce a'a akwai addu'an da manzon Allah ya koyar kaji Abdullahi wai wai Allah ya yi mu a'a ba ta ke yi ba manzon Allah ne ya ce mu dinga cewa yawwa alhamdulillahi alladhi afani fi ma btalaka bi na gode wa Allah da ya bani lafiya da abin da ya jarabce ka da shi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila ya fifita ni akan da yawa cikin waɗanda ya halitta falala wanda ke mai madaukakiya manzo Allah ya ce in dai ka faɗi wannan ka ga wani ya hatsarin mota in dai kana yi ba za ka taɓa yin mummunan hatsarin mota ba irin wannan da wannan yayi Allah zai kare ka haka kuma ga Allah ba za ka yi in wani wanda kafa shi ta- ta karye ne ko ko ta tsage ko wani ya samu karen arziki in kai wannan addu'a in Allah ya yarda haka kuma ga Allah kai da samun karen arziki sai abin da Allah ya zama kaddara ne a gare ka kuma addu'a ce ce ta kaddara an karanta a ko la yuradu al-qada illa addu'a Allah ya samu dashi وغير ذلك دواس وننن وقد ذكرت كثيرا من ذلك في حسن المسلم يقع أنا أم بشي ديوة دواس وننن أدو يسير في حسن المسلم على حسب الأحوال دور ودن يني يدى يكسن شيء والمناسبات دكما دكن وتدنكنتك والأماكن ناما أم بشورا عند يكما تأدنكري والأوقات دلوقت يكما تأيكوش الدعاء ولا شك أن المحافظة على ذلك باب شك كياي ولنن من الأسباب التي تمنع الإصابة بسحر سنة دقتكم سبب دقيسا ألا يكاري كدقا سهري والعين دكم بكا كاي جماعة دولة مزوني بياني أكا كم بكا مبالغ ومثالي أكنسا أنغاني كم بكا جماعة بلاجي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda akwai wani abu da zai riga kaddara a kuwa to kan baka in ji manzon Allah a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aktharu man yamutu min ummati ba'da qadari llahi bil ayn mafi yawan mutane da ke mutuwa a cikin al'ummata bayan kaddarawan Allah to kan baka ne ke kashe su kayi mota kana gani wai kayi mota ba kai addu'a kai addu'a a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma ka rike wani wuri da kullum wallahi ko hula ka sa mai kyau kai ko karatu kawai ne gani a facebook da yaji hasada ta kama shi daga ran ka ka ka bayin life billahi ka ka ba hawa wallahi kana fita waya sai kwada kwada kudin data sai ga gare ka wallahi a wannan kuma ka ba wannan zancen masu kan baka yanzu ma ai wani ya sani yace wallahi in dai na abu baki sai wannan abin ya lalace to ai ya sani da shi Eh? ko dan ka ne kawo baki da yawan yaran ke lalacewa mashaya ga su nan barayi kan mun bakan bakin iyaye ya mata wani abin shi Allah wata ranka Allah wata ranka yaron banza kawai dan banza shikenan wallahi ya kama shi ya zama dan banza ita za ta koma ta cin wahala ta je wajen wannan bokan ta je wajen dan duban a duba mata ko amma a ake shi kwaɗin ki sihiri in amma za mu zo yi bayani yadda za a magance in kin ga kin- kina iyawa ki zo ki zauna ki yi ki ba ɗanki ya sha ya wanka ya warke an gane wannan ayyukan ai akwai zamu zo i- ilajil aini maganin kambun baka bayan za su zo a wannan lokacin za mu yi magana akan wannan gaba lokacin mu ya kuri kada mu tsawaita da yawa na'am waje ai to ba ka ji ko wal aini da kambun baka wal janni kai da dukkanin shi da nan Allah ne kare ka bi iznillahi ta'ala أما لإذن الله ملكتي وهي أيضا من أعظم العلاجات بعد الإصابة وإذن أبا بن مكة أمبتها جماعة سنة كما دقتكين ما في جرما أين هواتو هنير ما قنشي مصنولي باين فارو من نعم باين أه؟ باين سيرين يا رجاء من قالوا يا جماعة دقتكين أبن جزي ما قنشي وأن مغلها قيمي akwai yin waɗannan ababen da muka ambata a baya duka bayan an maka sihirin ya tabbata an maka sihirin to daga cikin hanyoyin da zaka samu waraka sihirin akwai yin waɗannan abubuwa bi hadhihi al-afati wa ghayriha da waɗancan bala'o'i da matsaloli da wasu su cikin waɗanda muka ambata Allah madaukakin sarki ya dace da mu haka zamu ta ɗaukan karatun jama'a gashi nan dai ana ta yi eh, da haka gobe Allah ya ta'ala Allah ta'ala ya kai mu zamu tashi a hudu an gani amma ba lalle ya zama ba dan ka jama'a dinga zuwa takardar rubutu la'alla idan na zo bayan mun karanta waɗannan kuma waɗanda na sani kuma at-tajarrub ma'ana gwaji da aka yi ne yau da gobe ya tabbatar itatuwa ne ko wasu abubuwa suna ba da kariya daga sihiri zan ambata sai ka rubuta bai kamata ana zuwa makaranta kawai a zo ba a tashi ba ba takardar dan rubuta wani abu na fa'ida ba an gane da jama'a Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya nan mun zo gobe sai mu tashi akan na hudu abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na akhiri Allah ta'ala ka biya mana Allah ka ba mu kariya daga dukkanin sihiri da ma'amuta sihiri Allah muna roƙonka ka dantar da mu da dacewarka Allah muna roƙonka ka sanya alƙur'ani ya zama shi ta ma'ana alƙiyama Allah muna roƙonka ka ba wannan ƙasa ta mu kariya ka tsare mu da tsarewarka akwai bayan Allah da aka ɗiba a nan garin kaya aka ɗibi wani mai nama ne a bakin hanya an ɗauke matarsa da ɗansa an tafi da su kidnappers muna fata Allah ta'ala ya bayyana su akwai bayan Allah da suka rasu akwai ƙanin mahaifi ga Abdulbasir wanda Allah ya mishi rasuwa jiya da dare muna masa addu'a Allah ta'ala ya ji kansa Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya sa aljanna da hukumarsa Allah ta'ala muna roƙonka mu ma idan lokaci ne Allah ka samu cika da imani Allah muna roƙonka ka albarkaci zuriyarmu ka albarkaci sana'o'inmu ka ba mu fita a rayuwa ya Allah ka yaye mana dukkanin kuncin duniya da lahira Allah ka dangomar da zukatan wajen koyon addini da kokarin yin aiki da shi tsawon rayuwar mu har zuwa ƙarshen rayuwar mu ya Allah Allah muna roƙonka ka ɗaukaka mu ɗaukakawarka Allah ka tsare mu daga shirin masharanta Allah ka tsare mu daga makircin ma'abuta barna Allah muna roƙonka tsare mu da tsarewarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته